بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله وصحبه ومن والاهم وتبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد يوم لا ربا شابك وجوات الرجب هجرات على دبولة أبي هدود أربعين هدو وان ليلة تقوس جوات بيو ميلادية على دبو بيو دا يشرين دا أكو za mu shiga darasin fikin malikiya a littafin akarbul masalik za mu shiga a falak ko? fasulun fi bayani a kami falaki wa arkanihi ma ya ta'allaku bihi ya ce wannan fasali fi bayani ya tabbata cikin bayanin a hakami falaki hukunce-hukunce na shika wa arkanihi da rukunan shika kuma ya ta'allaku bihi da abin da yake ratayuwa da shi shi kaɗin duk zamu ji dalla dalla a cikin wannan farko ya bude fasalin da wannan hadisi na manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama abgadul halali ila Allah at-talaq manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam yace mafi in halal abubuwan da Allah ya halitta wanda yafi ki ilallahi zuwa ga Allah shine at-talaqu shika shika halal ne amma kuma Allah baya son shika saboda me saboda akwai yanke zumunci a ciki akwai raba tsakani a ciki akwai dai abubuwa wanda zai janyo ainihin rashin tausayi a ciki wa qad yundabu yace kuma ta wani lokaci kaga shika din ya zama mustahabi a ce shika ne wanda gashi halal ne wanda Allah ma baya san shi amma kuma wani lokaci zai zama mustahabi a ina shika zai zama mustahabi idan ainihin auren zai sa auren yana sa ainihin abubuwan da bai halatta ba kamar ita matar tana yawan zage-zage kana tunanin watakila ma ta je ta zagi iyayenka ko ka buge ta ko wani abu abun bai faru ba amma akwai yiwuwan zai faru a nan gaba wanda ka ga alama to mustahabi ne tinkan wannan abin ya faru ka rabu da ita. Au ya jibu ko kuma wani lokaci shika yana waje ba wanda ka tabbatar da cewa in kun zauna a zaman auren nan to abin da zai faru a gaba din ba kyau zai yiwu ko ka je kai wani mummunan abu haka to wannan wajibi ne dole ne ka sake ta balle kuma ana aikata ainihin munana din. Wasu niyu hakanan shika kala biyu ne akwai shika na sunna. ba wai shikan ne zai zama sunna ba a akwai shika na sunna don dama an ce a kamu shari'a kamus din nan yana bujurowa aure yana bujurowa shika wani lokaci ya zama halal wani lokaci ya zama mustahabi wani lokaci ya zama makaruhi wani lokaci ya zama wajibi wani lokaci shika ya zama haram a ina shika zai zama haram a inda shi mijin da matar sun san ba za su iya haƙura da juna ba ya tabbatar da ko ya sake ta dole zai bi ta je aikin banza da ita to yanzu a nan shika ya zamo haramun gare shi wasu niyu akwai shika na sunna wanda sunna ta yadda wanda in mutum ya yi shikan za mu ce ya bi dokoki na sunna a wannan shika to shi shika na sunna ɗin shine na farko dai wahidatun mutum ya saki mace shika ɗaya in ya ƙara a kan ya zama ba shikan sunna ba in zai sake ta ya sake ta shika ɗaya kuma shika ɗayan kamilatun ya zamo cikakke kar ya sake ta rabin shika ya ce wai shi yana so ya sake ta amma ba zai iya yin cikakken shika ba rabi zai yi to in yi hakan shika ba na sunna bane duk da dai za a cike mar amma kuma abin da yi din ba sunna bane sunna ba ce yadda da shi ba bi tsuhurin lam yamassa fihi sannan kuma abu na uku in zai sake ta ya sake ta a tsarkin da bai shafe ta a cikin tsarkin ba yana so ya saki matarsa eh to fa yake ya same shi idan tana yin jini bai halatta ya sake ta ba sai ya bari ta yi tsarki idan kuma tana cikin tsarki in ya sadu da ita a wannan tsarkin ma'ana bayan jininta ya ɗauke ya sadu da ita to yanzu yana so ya sake ta bai halatta ya sake ta ba in yana so ya shiga sunna sai ya bari sai wannan jinin ya ɗauke sai wannan yanzu tun da tana cikin tsarki ne sai ya kura sai jini ya zo idan ya ɗauke kan ya shafe ta sai ya sake ta bila iddatin sannan kuma ya zama ba ta idda in ya saki mace misali ya sake ta tana cikin iddar raja'i sai ya ƙara mata shika to wannan na ƙarin ba shikan sunna ba wa illa idan ku aka rasa ɗaya daga cikin abubuwan nan ya sake ta shika sama da ɗaya ko ya sake ta shikan da bai kai ɗaya ba ko ya sake ta a cikin tsarkin da ya shafe ta a ciki ko ya sake ta tana cikin idda ko ya sake ta a cikin jinin haila to yanzu a nan kwa bidiyun ya zamo shikan bidi'a sannan me hukuncin shikan bidi'a ya ce wa kuriha an karhanta shikan bidi'a kwata-kwata in kana bi gairi haibin wani fasin in dai ba su ke ta haila da biki bane ma'ana shikan bid'a din ya kasu kashi biyu akwai makaruhi akwai haramun shikan bid'a na haram shine mutum ya saki mace tana cikin jinin haila ko jinin biki shikan bid'a na makaruhi shine sauran ya sake ta shika sama da daya ko ya sake ta tana cikin tsarkin da ya shafe ta ko ya sake ta ƙasa da shika daya da sauransu wannan duka makaruhi ne shine yake wa illa idan ku ya sake ta cikin jinin haila ko jinin biki to muni a an hana ya aikata haramun amma kuma wawa ka'a shikan ya auku kaga yadda ake khilafan kenan shikan yayi ko bai yi ba a malikiya suka ce shikan yayi mutumin da ya saki matarsa tana cikin jinin haila kaga dole za a mai da ita in an mai da ita a shikan akwai shika ya sake ta shika ɗaya za a lissafa sannan dole ta koma inda shikan bai kai uku ba karakala wannan mafumin magana har mace mai ciki kenan tunda ba kamar ya mace mai ciki tunda an ce ba zai a me din cika ai shi ne ce kamar ya mace mai ciki mace mai ciki ne ita ma ta shiga cikin cikin ina cikin talakun bid'a kenan ha bata shiga da lakul bidiya ba yanzu a nan ai ba mu yi maganar ciki ba Na.
yanzu mace mai ciki in je wajen ba wajen sigan shikan ne ya sake ta sama da shika ɗaya ko ya sake ta ƙasa da shika ɗaya ba wajen tsarkin da bai shafe ta ba na mace mai ciki bata shiga ba na sannan wajen tana jini mace mai ciki ba ta shiga ba saboda mace mai ciki dama me ake tsoro ne tsarkin da ya shafe ta a ciki ai ta yi tana da ciki ko ba ta da ciki yanzu kuma an tabbatar da tana da cikin za mu zo ma kan mai cikin za ka ji na
shine ya ce wa illa muni aba wa waka kuma shikan yayi na wa in talabadhu kuma fa koda ita ta nemi shikan tana cikin jini din biyalar ta sake ta ba au kala ad yace kai ko hulɗi ta bashi gashi yana bukatan kuɗi ta ɗauko irin wannan kuɗin na zamani da ake bukata wajen miliyan guda gare gare ta ce a bakin auren shi in yana so kuma ya san tana jini biyalar ta ya karɓa ba wa ujbira ala rajati to kaji abu na biyu ya sake ta a cikin jinin halaye to za a tilasta shi dole ya dawo da ita kuma wannan tilastin zai tafi li asirin iddati har zuwa ƙarshen idda har zuwa daga yanzu har ta gama idda in dai har hukuma ta ji dole za a dawo da ita kaga kenan mafhumi in har sai da ta gama idda aka ji babu zancen dawowa da ita sannan wa in lam taqum bi haqqiha ko da bata zo ta tsaya ta nemi haƙƙinta ba nan ta yiwu ya sake ta ta kawo ƙara ya sake ta tana cikin jini saboda tana neman haƙƙinta na mai da ita to yanzu ko bata zo ta nemi haƙƙinta ba in aka ji dole za a mai da ita tunda ai haƙƙin ba iya haƙƙinta bane akwai haƙƙin Allah a ciki wa in aba idan aka ce mai da matarsa da ya saka a cikin jinin jinin haila ko jinin haihuwa sai ya ki to huddi da bisijini amar barazanan za a jefa shi a kurkuku sun sannan in ya ki sujina a jefa shi a kurkukun sun ma bidarbi sannan sa shi a kurkukun ya ki ya mai da ita a yi masa barazana bidarbi da duka a ce za a kama shi ba mai bulala in ya ki mai da ita sun sannan in ya ki dai duriba amar bulala duka wannan kuma bin majalisin a majalisa ɗaya ba wai kwanaki za a yi ba ko watanni ko na ba yanzu alkali zai mar barazanan za mu ɗaure ka in yaki sai ya ce a ji a ɗaure min shi in yaki a ce a ji a gaya mar fa za mu sa a mai bulala in yaki ya ce a kamo shi a mar bulala kaga duka bin majalisin na to fa in aba idan duk aka bi wannan ainihin a, hanyoyi guda hudu duk ya kiya ce ya mai da ita to irtaja alhakimu alkali ya mai da ita To, yanzu a nan kaga shi ai ba a son shi aka mai da ita ba ko? Alƙali ne mai da ita to a wannan miyarwan wajaza bihil wadu'u ya take ta ya halatta. Kaga in aka ne raja'i mutumin da shi bai yi niyyar raja'i ba sai aka miyar mar da matar shi tunda ba da niyyar shi bane bai halatta ya taba ta ba har yanzu tana nan a ya sake ta amma idan a irin wannan ne wanda hukuma ce ta tilasta mai da ita to yanzu an mai da ita ko da ba da niyyar shi aka mai da ita ba in ya sadu da ita ya sadu da matarsa ai wannan komin ya tabbata a shari'a kuma duk abin da hukuma ce ta tilasta ana daukan kamar dau'an din mutum ne tunda ai bin hukuma din wajibi ne akan mutum wato warusu haka nan gado ma yana tabbata ya ya kiya mai da ita hukuma ta mai da ita bayan mai da ita sai ta mutu zai gaje ta in shi ya mutu ma za ta gaje shi wal ahabbu to abin da yafi soyuwa dai wai idan an mai da ita yaushe ne zai sake ta in yana bukatar shikan abin da yafi soyuwa shine imsaquha ya rike ta a wannan mai da ita da aka yi din hatta ta uhura har sai ta yi tsarki daga wannan jinin da ya sake ta aka mai da ita dole fata hiba sannan ya rike ta har ruwan jinin ta na haila ya zo fata duhura sannan ta sake samun tsarki sun sannan in sha a tsallaka wa in sha amsaka kenan Na.
sannan in ya so ya sake ta kaga duk wannan kaman gata ake yi mana in dai matsalar ba babba ba ce a wannan tsakanin ai mutum zai iya hucewa za ka sake ta yi to tana jini ka yi haƙuri sai ta gama ka ga matsalar karama ce kan ta gama za ka huce ko kuma yanzu din ba ta jini a ce to ai tunda kun sa duk ka yi haƙuri sai jini ya zo ya ɗauke ka ga duk gata ake ma duk in dai yar karamar matsala ce kar ka zo ka shiga na dama ka ga duk za ka iya hucewa shi yasa duk za a yi wayannan abubuwan ya riƙe ta ta yi wannan jinin ya ɗauke ta sake wani jini ya ɗauke sannan in yana so sai ya sake ta in kuma ya ga damar riƙe ta shi kenan sai su ci gaba da zama Na.
وجاز طلاق الحامل وغير المدخول بها فيه زنشنكا Na.
طلاق الحامل شكم mace mai ciki wa gairin madukuli biya da shikan wacce miji ya aure ta bai kwanan aure da ita ba to wannan jaziya da tafiya a cikin jinin hailan ma yanzu misali mace mai ciki ba ta jinin haila ba amma akan samu nadiri tana da cikin jini ya zo mata to yanzu tunda tana da ciki ko jini ya zo mata kana da daman ka sake ta a wannan matsayin tunda mun san ka sake ta tana da ciki Na.
haka nan ko matar da mutum ya aure ta bai yi kwanan aure da ita ba yake so ya sake ta ko tana ci- ci- cikin jini zai iya sakanta ba matsala Na.
shine wa gairi madkhuli biya fihi a cikin jinin haila Na.
wa suddiqat in da'ahu za a gaskata mace idan miji ya sake ta sai ta yi da'awan ya sake ta tana cikin jini to za a gaskata ta Na.
illa an yatarafa'a sai dai idan sun kai karan wajen hukuma ɗahiran lokacin tana da tsarki yanzu ta kawo ƙara cewa tana ƙaran ya mai da ita ya sake ta tana da ciki shi kuma ya ce ƙarya take lokacin da ya sake ta tana cikin tsarki bayan ya sake ta ne jinin ya zo to a yanzu za a gaskata ta ba wani bincike ma bayan za akwai jinin ba eh kawai ka mai da ita dole amma idan lokacin da aka kawo ƙaran jinin ya ɗauke nan kuma ya fita gaskiya shi za a gaskata saboda in har tana buƙatan komawan dan me lokacin yana sakanta da jinin ba su zo ta yi ƙara ba Na.
shi yasa illa an yatarafa a ɗahiran sai dai idan sun kai ƙaran lokacin tana cikin tsarki to yanzu a nan ba za a gaskata ta ba wa ujjila faskul fasidi fil haibi ana gaggauta ɓata ɓataccen aure fil haidi ko tana cikin jinin haila yanzu misali mutum ne ya auri mace ashe sun sha nono ɗaya tare ka ɓataccen aure ne ba a ji ba sai bayan an ɗebi lokaci ko shekaru ko an haihu ko ma ya dai kawai kwatsam sai aka ji ashe gashi sun sha nono ɗaya wannan matar ɓataccen aure ne amma yanzu ya tana cikin jinin haila to za a gaggauta ɓatawan ba za a ce a bari sai jini ya ɗauke ba What? ba zai shiga wancan ba ai ɓata aure ne kuma dama shi ɓatacce ne Na.
waɗalaku alal muli haka nan za a ainihin gabatar da shika a bisa mai ila'i ko da tana cikin jini ba za a saurara a ce sai jinin ta ya ɗauke ba yanzu misali mutumin da yau matarsa ila'i ya rantse ba zai sadu da ita ba zuwa shekara in an je hukuma ba za ta ɗiba mar wata hudu ba ne to ta ɗebi wata hudun yau cikan wata hudun an zo kotu yanzu yaya ta ce gaskiya ita ba ta so in ba zai koma ba a raba aure kai yaya ce shi gaskiya bai yi niyan komawa ba kaga ba shikenan ba wa in azamu talaka fa inna allaha samiun alim ko Mm.
to yanzu kaga alkali zai raba auren ko to sai ya zama kuma tana jini to za a gaggauta raba auren ba za a ce wai a jira sai jinin ya dauke ba Na.
aha summa ujbira ala rajati fa sannan za a tilasta shi a bisa ya dawo da ita mun gane zancen kaga yanzu a nan an bi nassin doron nassin qur'ani sannan aka zo aka bi doron sunna Na.
nassin qur'ani ya ce lillazina yuluna min nisa'ihim tarabbusu arba'ata ashhur ko fa in fa'u fa inna allaha ghafurur rahim wa in azamu talaqa fa inna allaha samiyun alim to yanzu gashi nan an zo wata hudun ya tire ya ki komawa ta ce ita ba ta so a raba to yanzu kaga a hukuncin qur'ani shine a raba wannan auren Na.
to ana rabawa kuma hukuncin sunna sai ya zo duk mutumin da ya saki matarsa tana jini wajibi ya mai da ita shikenan fa ki zubaru ala raji'ati sai a cilasta shi gaji hukuma ta yi aikin ta na doron nasin qur'ani sannan kuma sai hadisi ya zo na cewa dole a mai da ita wa ujbira ala raji'ati sai a cilasta shi a bisa ya dawo da ita Na.
wannan bi khilafil mu'sir bin nafaqati sabanin mutumin da ya ainihin samu ri- ah, wuyatuwa na ciyar da matarsa ma'ana mutumin da ya kasa rike matarsa ya kasa yin cefane ba ci ba sha ba sutura kaga in ta kawo ƙara alƙali zai ɗebi lokaci na saurarawa ko ta ƙila zai samu idan aka ɗebi lokacin misali wannan lokaci ijtihadi ne na alƙali ko dan shari'a bata sa kwana kaza ko ta kaza ba kawai kai alƙali ne zaka duba ka ga matsayin mutumin ka ga a yanayin rayuwa ka ga a yanayin yadda yake kaman kwana nawa ne ake tunanin wata ƙila zai samu misali dan siyasa ne yanzu gashi na an yi canjin kuɗin nan an shiga matsala amma ana tunanin in zaɓe ya zo zai samu kuɗi shi ke alƙali dole ka tsiba wa wannan lokacin da ake tunanin samu ko kuma manomi ne ya yi noma ya zuba tumatir ya yi waye ya yi waye yanzu ana cikin marra amma nan zuwa wata ɗaya in kaka ta zo zai samu kaga dole za ka ɗiba wani lokaci zuwa wannan kaga wai wannan duk ijtihadi ne ko to alƙali ya ɗebi lokacin da ya target ɗin to lokacin da aka ɗiban gashi ya yi an zo ya cancanci a raba auren amma tana jini to ba zai yi a raba ba. Saboda me? Saboda in ka lura wancan na ila'i ai Allah ya faɗi adadin lokaci. Wannan kuma dama ijtihadi ne. To tunda ijtihadi ne ba zai wannan ijtihadin ya taka wancan ainihin nasin ba. Gashi tana haila sai alƙali ya ƙara ɗiban lokaci sai jinin ya ɗauke in bai samu ba sannan a raba auren. Kaga shi ne ce bi kilafi me? Bi kilafil mu'usiri bin nafaka. awil aibi da kuma sabanin aibin da zai cancanci a raba aure ya aure ta ashe yana da matsala na hauka ko yana da kuturta ko ita ce take da matsalar makare ba a sani ba bayan suna zaman aure kawai sai ya bayyana yana bayyana ya kawo kara ko ta kawo kara ya za a yi ban yarda ba a raba to yanzu da aka zo rabawan sai ya zama tana jini to ba za a raba ba dole a haƙura sai ta gama jini kaga ya sha bamban da wancan na baya kenan au malil wali faskuhu ko kuma auren da wali yake da daman ko ya tabbatar ko ya bata yanzu misali bawa ne je aure ba da izinin mai gidan shi ba ko kuma ainihin yaro karami ne ko mahaukaci je aure ba da izinin waliyin shi ba kaga yanzu waliyin ya ji ko an yi kwanan aure yana da ainihin zaɓin ɗayan biyu in ya duba ya ga cewa ba katari a auren nan zai iya cewa mun bata in ya ga dama kuma ko kuma ya duba ga akwai katari zai iya cewa an tabbatar to yanzu da aka zo wajen kasancewan shi wani ya ce bai yadda ba za a ɓata auren to yanzu idan tana jini ba zai yi a ɓata ba dole a saurara sai ta gama jini shine au malil wali fasku kan li'ani kaman li'ani mutum ne ya ga matarsa tana zina ya kawo ƙara za su yi li'ani ko tana da ciki ya ce ba cikin shi bane za su yi li'ani an tabbatar da ranar li'anin da aka zo za a yi li'anin sai zama tana jini to yanzu ba zai yiwu a yi li'anin nan ba dole sai a haƙura sai jinin ta ya ɗauki وركنه أهل المتاع والحمد لله